تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن علماء الأمة هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح هم أركان الشريعة وحماة العقيدة يحرسون دين الله من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الضالين فكم من طالب علم علموه وضال عن صراط الرشد أرشدوه وحائر عن سبيل الله بصروه ودلوه عباد الله فالعلماء هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا أيها المؤمنون يكفي العلماء شرفا وفضلا اقترانهم باسم المولى سبحانه واسم ملائكته في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكفر لا إله إلا هو العزيز الحكيم فلما قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته دل على أن هذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام في الشهادة بالتوحيد والحق واجب إكرامهم واحترامهم فقد أثنى الله على العلماء في مكان عديد في كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم أكثر الناس خشية لله تعالى وخوفا منه قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم حملة العلم وحفاظ الشريعة لا يستوون مع غيرهم كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى أيضا في الثناء عليهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال ابن مسعود مدح الله العلماء في هذه الآية والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتبوا أجنحتها رضا لطالب العلم وإن الآلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل الآلم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر صحيح أبي داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وأحمد وفي حديث معاوية بن أبي سفيان فيما رواه البخاري ومسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم عباد الله ولئن كانت هذه درجة العلم والعلماء فحري بنا أن نجلهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم كما يقول سيد العلماء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي ل... ليس من أمتي من لم يجل من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف حق ويعرف حق لعالمنا حقه ولا شك أن احترام العلماء وحفظ مقامهم والتواضع ولين القول والجانب لهم من حقوقهم التي جعلها الإسلام لهم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد bayan haka hudubar mu ta wannan sati 20 ga watan Shawwal shekara 1446 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 18 ga watan Abrilu shekara 2025 wannan huduba ta mu tana magana akan falalan malamai a cikin wannan al'umma sannan kuma da hadarin zagin su da cutar da su da ƙata su a cikin al'umma duk al'umman da ta zamanto bata san haƙƙin malaman da suke rayuwa a cikin su ba suna zagin su su ci mutuncin su ya zamanto suna aibanta su to wannan al'umma ba za ta yi karko mai kyau ba ana ji mata tsoro ba din komai ba habib da kasancewan malamai a cikin al'umma su ne wanda zai zamanto magada annabawa Allah ya turo manzanni a cikin kowace al'umma da annabawa suka wuce sai ya zamanto magada annabawa din nan wanda suke tsaye akan aikin annabawa su ne malamai wanda suna isar da abin da annabawa suke yi wannan ya ba su daraja da falala a cikin al'umma ya zamanto su ne magada annabawa babu wani mai daraja da falala irin nasu sannan kuma dukkan masoya zai zamanto idanu suna sanyi idan suna kallon malamansu saboda sun san suna kan shirya ne sannan Allah ya ɗaga malamai ya ba su darajoji masu yawa na abin da ya ba su na ilimi wanda suke haskaka ma al'umma sannan Allah ya sanya malamai a cikin al'umma su suka fi kowa hankali su suka fi kowa hangen nesa su suka san menene halas menene haram me Allah yake so me baya so duk lokacin da abu ya zo rikice ma al'umma dole a koma malamai a ce menene Allah ya ce wannan abu kaza halas ne me wannan abu kaza haram ne ba wanda suke cikin wannan a cikin al'umma sai a cikin malamai sannan kuma su ne suke bambance wa mutane tsakanin gaskiya da ƙarya su nuna musu tsakanin shiriya da ɓata sannan kuma su nuna musu ga wannan al'amari wannan abu kaza zai amfanar da ku wannan kuma zai cutar da ku ne sannan kuma su nuna musu abu kaza yana da kyau ko kuma abu kaza bai da kyau ma'ana dai malamai a cikin al'umma su ne tuwa su na wannan al'umma ma'ana su ne tushe wanda idan aka ce an rugurguza su an rasa su to al'umma ta mutu ta tashi ba su da wanda za su taimaka musu kenan sannan kuma su ne wanda suke ba aƙida kariya daga dukkan wanda suka zamanto suke ƙoƙarin bata aƙida ba dare ba rana to zai zamanto waɗanda suka zamanto suke juya addinin musulunci suke bata shi malaman wannan al'umma su ne suke nuna wa'annan a gane cewa bannan da suke yi cewa ba daidai bane cewa wa'annan suna cusa banna ko wani abu a cikin addinin musulunci haka nan waɗanda suke tawili na ƙarya malamai ne suke zamanto suke haska su suke nuna musu so da yawa za ka samu wanda yake ɗalibin ilimi wanda za bai san komai ba amma za ka samu sanadiyyar malami sai ga ya zama to ya samu shirya wanda manzon Allah ya ce mutum ɗaya ya zama to ya shiri ta sanadiyyar kai ya fa a ce an baka jajayen raƙuma ne babu wanda yake da wannan daraja suke da wannan falala face sai malamai su ne za ka samu za ka samu mutum ya kasance a cikin hanya na ɓata ya ba hanyar shiriya ya yi kamar yana gab da halaka amma sai ga cikin taimako na ubangiji ta sanadiyyar wa'azin malamai da jawo hankalin malamai sai ga mutum ya dawo kan hanya madaidaiciya ya amfanar da al'umma duniyar shi ta kyau sannan kuma lahirar shi ta zama to ta kyau da yawa akwai mutane wanda suka shiga suka shiga cikin dimuwa ta rasa ina za su yi da abu ya taso gabas za su yi ko yamma za su yi amma albarkacin malamai a cikin su idan suka haska musu suka sanya su a cikin hanya sai ga Allah ya ba su mafita sannan ko ya zama to sun samu tsira dan haka malamai a cikin wannan al'umma namu su ne fitillu wanda ya kamata ya zama to su ne muke kallon hasken su muke bin shiriyar su duk lokacin da aka ce an rasa fitilla a cikin wannan al'umma wanda su ne malamai to za mu zana cikin duhu ne zungum za mu rasa inda za mu yi za mu rasa ina za mu tafi mu samu tsira muna fatan waɗannan malamai da muke tare da su muke rayuwa da su Allah ya ƙara musu haske domin su ba don komai ba su ne su zamanto ma'ana hasumiya na kowace ƙasa na kowane gari idan ka shigo kana son gane darajar wannan garin to kakan gane girman garin ne da albarkan garin albarkacin malaman da suke cikin wannan gari sannan kuma su ne suke tsayuwa a cikin al'umma cikin dukkan al'amarin da ya shafa al'umma sannan su ne maɓuɓɓuga na hikima na ilimi sannan kuma su ne waɗanda suke fusata shaidan shaidan yana son sai ya halakar da mutane sai ya kai su zuwa ga wuta sai ya kai su ya baro amma malamai suna nan ba dare ba rana su yi faɗa da shaidan sai sun da mutane kan tafarki madaidaiciya wannan sai zama to shaidan yana jin haushin malamai yana kushi da su duk hanyar da zai yaƙi malamai yana ƙoƙarin yana bin wannan amma duk da haka sai ya zama to wa'annan malamai zukatan mutane waɗanda suke kan karɓan gaskiya to sai ka zama to sanadiyan malamai zukatansu tana rayuwa da abin da malamai suke gaya musu suna sauraro sauraro na fahimta su ji ji na ganewa sannan kuma su koma su yi aiki da shi amma kuma wanda ya zama to zukatansu akwai wani karkata ba shirya suke fata ba sai ka samu zuciyarsu tana mutuwa ne lokacin da suka ji malamai suna haskaka ma al'umma suna shiryatar da al'umma zuwa ga abin da zai amfanar da su don haka ne sai ya zamanto malamai a cikin watan na al'umma yanda ka san taurari ne a cikin sama ma'ana yanda taurari sukan zamanto haske ne a sama lokacin da ya zamanto gari ya duhu sai ka kana kallon taurari din nan to haka al'umma haka malamai suke a cikin al'umma a cikin gari ma'ana su ne sukan zamanto suke haskaka al'umma kenan su suke haskaka duniya da malamai ne ake samun shari'a a cikin duhun da ake ciki a cikin duhun tudu ne ko ku a cikin duhun teku ne idan ya zamanto akwai malamai za ka ga an samu shiriya idan kuma aka zamanto aka shafe taurari a sama sai mutane su shiga dimuwa ina ne gabas ina ne yamma lokacin sallah yi lokacin sallah bai yi ba to haka zai zamanto lokacin da aka shafe babu malamai a cikin al'umma ba a ganin mutuncin malamai ba a kaddara malamai mutane su shiga cikin dimuwa su shiga cikin duhu sannan kuma su rasa yadda za su yi ya isa malamai daraja da falala da ɗaukaka ta yadda Allah maɗaukakin sarki da ya zamanto shine ya halicce su amma ya nuna cewa ya gwama tsakanin sunansa da sunan mala'iku sannan sai ya sanya sunan malamai akan cewa su ne wanda suka san Allah haƙiƙanin sani su ne wanda suka san tauhidi suka san Allah shi kaɗai ne ya tantanta a bauta mashi Allah bai ɗauko sunan wa'ansu daban ba sai ya ɗauko sunan malamai ba dai kuma saboda daraja irin ta malamai Allah ta shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim Allah ce ya shaida bisa ba ta bisa tantanta da gaskiya ba wanda ya tantanta a bauta mashi a bayan ƙasa sai Allah shi kadai sai ce mala'iku su ma sun yadda akan wannan shaidan Allah kadai ne ya tantanta a bauta mashi sai Allah ce wa ulul ilmi haka nan kuma malamai ma'abota ilmi ma'ana anan su ne suka san darajar ubangiji su ne suka san yadda za a bauta ma Allah su za su nuna ma al'umma inda a ce babu komai sai watan nan aya to malamai ya yi samu daraja da falala cewa su ne suka san hakikanin waye ubangiji domin ko ba din kuma ba tabbida Allah ya nuna daraja da falala ta khususiya da suke banci malamai a wannan aya da ya faɗa kenan ta yadda ya zama to kalman tauhiri da kalman gaskiya ya zama to ya jingina shi bayan kansa da mala'iku sannan sai ce malamai ne suka san wannan din don haka idan mun fahimci wannan ya zama mana wajibi mu girman malamanmu mu karrama su mu ga mutuncinsu kar mu yadda mu wani abu da zai zama to yana cin mutuncin malamanmu don haka ne sai Allah madaukakin sarki ya yabi malamai a wurare da yawa a cikin alkurani mai girma da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba din komai ba har Allah ya nuna cewa idan akwai wanda suka san hakikanin Allah suke jin tsoron Allah a bayan kasa gaba ɗaya kam babu kaman malamai da Allah yake cewa sun dai kadai masu jin tsoron Allah a bayan kasa to su ne malamai ma'ana Allah ya zamanto ya yabi malamai a nan kenan kasancewa su ne suke dauke da addinin musulunci ma'ana shari'a ya zama to malamai ne suke dauke da shi ba za su taba yin daidai da wani su ba ke sa Allah ce hal yastawi allazina ya'lamun wal ladina la ya'lamun yanzu da wanda suke sani masu ilimi da wanda ba sani ba za su yi daidai ba su taba yin daidai ba wannan ya isa malamai daraja da falala a cikin wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya sake faɗa da daraja akan malamai yake cewa ya fa'illahu allazina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah ce Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikinku ma'ana waɗanda ya zama suka yi imani Allah na ba su daraja da ɗaukaka albarkacin imani sai ce wallazi na otul ilm waɗanda kuma Allah ya ba su ilimi kuma su kuma suna da darajoji akan darajar imani fiye da nau'in cin kenan Allah ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne ga abin da kuke aikata imam al-qurtubi Allah shi mashi rahama yake ta fi sawabi fil akhirah ma'ana Allah zai ba malamai darajoji ne anan gidan lahira a gidan duniya kuma zai ba su karama ya ɗaukaka lamarin su kenan sai ya zamanto za a tsaga mumini akan ya zamanto imanin da yake da shi sai Allah ya tsaga shi ya bashi daraja sai ya zamanto kuma a cikin su kuma idan Allah ya sanya akwai malamai sai ya zamanto malamai suna da daraja akan masu imani sama da wancan darajar da suke da shi na imani shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah ya yabi malamai ne a cikin wannan aya ba din kuma ba saboda ya daga darajar ma'abota ilimi ne akan wannan yake cewa waɗanda akan wanda ba su da ilimi ma'ana Allah ya ce masu ilimi sune madaukaka sune suke da daraja akan wanda zai zama to ga su kuma suna da imani amma sai ya zama to ilimin ba su da ba su da ilimi kai ba su da ilimi sai imani misali in dai har suka yi aiki da abin da suke dauke da shi na wannan littafi to zai zama to sun fi kowa daraja shi yasa hadisin Abu Darda Allah shi kara masa yadda a cikin kissan Qais bin Kathir a da yazo a cikin ina masallacin Damascus wani mutum yazo neman ilimin hadisi a wajensa wajen Abu Darda sai yake ce mishi me yazo da kai nan Damascus sai ya ce wallahi nazo ne wani hadisi na ji labari a wajenka sai nazo in tambaye ka sai ce a ko dai ka wata bukata ne ce ba abin da ya kawo ni abin da yake tafe da ni kenan yace ba wata kasuwa zaka bi ce ba abin da ya kawo ni nazo ne in samu ilimin hadisi sai abu darda sahabin manzan Allah yake tumshi to bari in gaya maka na ji manzan Allah tsira manzan Allah tabbata ga shi na cewa wanda ya kama wata hanya yana mai neman ilimi Allah zai sanya shi akan hanyar da za ta kai shi dodar zuwa gidan aljanna ma'ana shi ɗalibin ilimi mai neman ilimi kafin ma kai zuwa ga malanta din kana kan tafarki ne hanya ne na zuwa gidan aljanna Allah ka sanya mu a cikin sa sannan kuma ya ce wa innal mala'ikata lalle mala'iku la tabawu ajnihatiha suna shimfida fuka-fukanta ridan li talibul ilm suna neman yaddan dalibin da yake neman ilimi ma'ana duk abin da zai yi to mala'iku suna roƙa masa Allah ya tabbatar mashi Allah ya mashi gamda katar Allah ya mashi muwafaqa akan haka ne sannan ya ce wa innal alima su jigajigan kenan masu koyarwa malaman kenan yace la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard manzo Allah yake cewa halittun da suke sammai tun daga mala'iku da dukkan wata halitta da take sararin samaniya da kuma ƙasa da abin da yake cikin ƙasai ƙasa suna mashi nema mashi gafara a cikin rayuwarsa malami yana da wannan daraja da wannan falala hatta dukkan halittun da suke cikin sama da halittun da suke cikin ƙasa suna nema mashi gafara suna mashi addu'a akan rayuwarsa manzala yake cewa hatta alqitani fi dawfil ma hatta kifi da yake cikin kasar ruwa tana nema ma malami gafara a wani ruwa ya mace hatta namla hatta ruruwa a cikin raminta tana kokari tana nema malami gafara ne tana mashi addu'a ne manzo Allah ce wa inna fadlal alimi alal abid sannan falalan malami akan mai bauta wanda ya zamanto wannan malami ne sannan kuma ga wannan mai bauta ba wai an ce jahili bane a'a yana bauta amma ya san abin da yake gwargwadon abin da ya sani ka fadlul qamar manzala ce kaman fifikon wata ne dan daren 14 akan sauran taurari a ce wata ya kai 13 14 ya cika a sama tayi fal idan kana kallon taurari sai ga matawarin ba a ganin su to kwatan kwatin fifikon malami da mai bauta kenan kaga wata ya shafa komi kenan to wannan daraja ne akan mine waɗanda Allah ya ba su ilimi sannan ce wa innal ulama sannan malamai kuma su ne magada annabawa su kuma annabawa ba su bar abin da za a gada na dinare ko dala ko fansalin ba a sun gadar da ilimi ne gadan manzanni ilimi suka bayar duk wanda ya bi wannan tafarki to yana bin tafarkin mene manzanni ne sai manzo Allah ke cewa faman akhadahu akhadha bi hazzin wafil duk wanda ya bi wannan hanya hanyar malalinta hanyar annabawa na neman ilimi na da'awa na ilmantarwa to ya samu babban rabo ya samu babban arziki wannan hadisi Abu Dawud ya ruwato da wasu ruwayoyi da suka zo ta Imam da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad yayi ce ka falla hadisin Muawiya dan Muawiya bin Abi Sufyan yake cewa manzo Allah yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya zama to yake nufin sa da alkhairi sai ce khairan alkhairin nan kankani ne ko me yawa ne in dai kana nufin wannan to manzo Allah yake cewa wanda Allah yake nufi shi alkhairi sai Allah ya sanar da shi ya fahimtar da shi al'amarin addini sai ga ya zamanto yalla ne a cikin al'umma wannan shine mafi alkhairi wanda yake zamanto Allah yake nufin shi da alkhairi haka nan kuma Abu Hurairah take ya faɗa manzo Allah yake cewa ala inna dunya mal'una watan duniya gaba ɗaya da kuke ganin ta abin zargi ne ma'ana ba ta da muhimmanci a wajen ubangiji mal'unun ma fiha kayan da ke cikin ta ma duk cikin sa abin zargi ne su kuma babba ba sa tausayin ƙanana mazala ce ba shi cikin al'ummarsa sannan mazala yake cewa wanda ya zamanto bai girmama malamanmu ba shi tare da ni ba shi cikin al'ummata mana kaga ashe wajibi ne al'umma su san darajar malamai su mutunta su idan malamai sun gaya masa shiriya su karbi shiriyar ya zama to kuma sun bi wannan shiriya din a gurguje abin da zan magana akan shi wa'an fitintunu da suke faruwa a wannan lokaci musamman a social media zaka samu wani suna daukan malamai suna zagi suna aibanta su suna ga munanan maganganu akan su maganganun da bai dace a ce ana jingina malamai ba ba din kuma ba saboda ana son ya zamanto a bata malaman ya zamanto malaman ba su da kima a cikin al'umma in wani abu ya taso sai ya zamanto baka da wanda aka tambaye shi menene hukuncin sallah ko azumi ko wani abu ya rikice maka za ka zo wajen malamai su shiryatar da kai akan hanya sai ya zamanto an raba ka da malamai to a lokacin sai ka je sai ka halaka ka halakar ka rasa yadda za ka yi an kana abu guda biyu zan buga mana misali da shi wanda ya yi mu abin da ya faru a baya rikici da ya so ya barke tsakanin Najeriya da Nijar gudunmuwan da malamai suka bayar a wannan lokaci idan ba su ba kusan kace a kasan ba wanda zai iya bada wannan gudunmuwa din suka yi ruwa suka yi tsaki suka zauna da shugaban kasa a nan sannan kuma suka koma can suka yi wannan sai gashi Allah ya bada wannan mafita a ƙarƙashin malamai a gane al'ul malamai fitilla ne a cikin al'umma ba ta kara kina yanzu muna cikin wani ne a wannan ƙasa din Allah ya sauke misali da ya gabata makamancin wannan lokacin da 'yan lebo suka nemi su yajin aiki me yake da suna muzahara ko an saba bi da yawa malamai sun ta nuna wa mutane kar ku yarda da wannan abin akwai abin da zai zama cutarwa ne kaza hatta a mimbarin nan Allah ya ƙara ma liman lafiya ya yi magana kan wannan mimbari bayan nan kari shi ma ya magana a lokacin magana za ka samu wani suna ganin me yasa za a yi magana haka amma wallahi wannan shine mafita da a ce ba a ji maganar malamai ba a lokacin da kila yanzu wani abin muke yi a wannan irin yadda Sudan ta kasance da Syria da Libya da kila shine Najeriya ta kasance to yanzu aka samu wa'ansu a cikin social media suna nan suna ta bibiya suna batanta malamai su zage su su ci mutuncinsu ba din kowa ba suna son ya zamanto idan aka yi haka sai ya zamanto malamai ba su da kima a cikin mutane idan an zo su ne za su zamanto suna ba da fatawa su ne za su ba da lamarin addini kaga duniya ta lalace kenan don haka imam ahmad dan hanbal Allah shi kara masa yadda yake cewa luhumul ulama'i masmuma yace cin naman malamai yace guwaje duk wanda ya ci wallahi sai ya mutu ba zai yi karko ba yace wanda kuma ya shaga ko ya dandane ta to wallahi sai ciwo sai ta kama shi ta kashi har zuwa ga mutuwa sannan kuma imamu likita wa man akala hamata wanda ya tuna wa malamai sai ya mutu kila mun gane magana ma'ana dai duk zai zamanto wanda zai zamanto ya tsaya yana sauraron masu cin naman malamai ko yana ganin suna kan daidai ne masu irin wannan abun to wallahi wannan yana daga cikin manya-manyan kaba'ira kamar yadda Imam Ahmad bin Hamdan yake cewa auka ma mutuncin malamai da cin mutuncin malamai musamman a ce manya-manyan malamai yana da cikin kaba'irin zunub to kaga a cikin wannan al'umma idan ya zamanto mun fada kanmu a cikin wannan to sai ya zamanto za mu rusa mu kawai rasa za mu yi karken wanda ya zamanto yake cikin wannan ɗabi'a irin wannan ta cin mutuncin malamai na farko dai zai zamanto fasiki ne da nassar alkur'ani mai girma da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ata an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in ata an yakuna khayran minhunna ma'ana zuwa karki ma'ana aikin da yake yi wannan fasikanci ne sannan ya sunnanta wata mummunan aiki wanda zai zamanto koda bayan mutuwan shi ne in ba ya tuba bane to waɗanda za su biyo bayan shi suna irin wannan aiki yana kabarin shi za a dinga zubo mishi zunuban wannan aikin da ake na cin mutuncin malamai ɗin don haka ya kamata ya zama to duk wanda ya san wannan al'amarin shi yake yi to ya zama to tun kafin mala'iku su rubuta a cikin littafinsa da ya zama to kuma yana kabari a dinga bibiya wanda suka biyo baya ana rubuta mishi zunubai mutum ya tuba ya zama to ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba don kuma sai ya zama to lokacin da ya mutu zunuban shi sun dakata a nan sun mutu amma babban hasara a ce mutum ya mutu amma zunuban shi kuma suna tafe suna bibiyan shi a cikin kabarin shi sannan kuma abin da ake ji mashi tsoro ana Allah zai iya jarrabansa da mutuwan zuciya a cikin ƙarshen rayuwarsa mana duk wanda ya zama to yake sakin halci akan malamai yake cin mutuncin malamai to zai zama to ƙarshen rayuwar shi zai zama to Allah zai jarrabe shi da mutuwan zuciya sannan kuma yana faɗa da masoya Allah waliyan Allah wanda kuma Allah shine zai musu wannan faɗa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb sannan kuma abu na karke da yake ake ji mashi tsoro ya zaman to ya kasance zai iya haifar mashi da mummunan karken rayuwa su'ul khatima ma'ana sai ya zama to idan mutuwa ta zo mashi ba zai kyakkyawan karke ba a shekara 791 akwai wani malami bai da abokin fada irin imamun nawawi Allah shi mishi rahama ba za mu wannan suka ba amma ya zama to yana aibanta imamun nawawi suka ce da mutuwa ta zo mashi wallahi mun je mun same shi halsan shi ya zazzabo sannan kuma gashi yayi bakin kirin suka ce wallahi ba komai ya haifar mashi wannan ba cin mutuncin imamun nawawi ne ya haifar mashi da wannan ma'ana kaga waɗanda ya zama to suke cin mutuncin malamai ana ji musu tsoro na ƙarshen mummunan rayuwa wanda zai zama to zai halakar da su muna fata Allah ya kare mu hadarin da zai zama to za a iya fadawa a cikin sa idan ya zama to ana zagin malamai ana cin mutuncin malamai na farko shine ana son a nisanta tsakanin al'umma da malaman su kar mu yadda da wannan duk wanda kaji ya zo yana zagin malamai ka taka mashi birki karka yadda da haka in har ya zamanto manzo Allah zai zamanto ya hana a zagi kaza yace la tasubbi kar ku zagi kaza ba ni kuma fa innahu yuqizu lis-salah yana tare mutane yin sallah manzo Allah ta kar a zagi kaza to ina ne zamanto malamin al'umma haske a cikin al'umma a ce kuma shi zai zama ana fata shi kila mun gane magana to ya kamata ya zamanto mu kokari mu kiyaye wannan sannan kuma Imam Hassan al-Basri Allah shi mishi rama yake cewa duniya gaba ɗaya tana cikin duhu ne illa majalisar ulama majalisun malamai ne da suke karantar da mutane su ne kawai suke cikin haske amma duniya gaba daya a cikin duhu take ba ta da haske a cikinta abu na biyu da zai zamanto ana jin tsoro ga dukkan wanda ya zamanto yake aibanta malamai yake cin mutuncin malamai to sai ya zamanto lokacin da yake zagin malami ko yake aibanta malami zai koma abin da malamin yake dauke da shi na qur'ani da hadisi da shari'a zai kuma yana zagin wannan abin lokacin kuma da ya zamanto ya zagi qur'ani ya zagi hadisi to sai ya zamanto yayi kafirci yayi ridda ya bar addinin musulunci ma'ana abin zai kashi zuwa ga zandaka zai fitar da shi zuwa addinin musulunci duk wanda suke cin mutuncin malamai akwai misalai a cikin wannan wanda ya zamanto yake aibanta mutane a cikin sahabbai yake cewa wa'annan mutanen makaranta qur'ani nan ba su da wani abu sai katan ciki sai maganar ƙarya sai kaza wani sahabi ce wallahi ƙarya kake yi sai na gaya wa manzan Allah ya je gaya wa manzan Allah sai aya ta tafa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ce musu menene la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum izgili ne yayi ga masu addini bai zagi addinin ba amma Allah yake ce musu da Allah ne da ayoyinsa ne da manzansa ne kuke izgili kun kafirta bayan imanin da kuka yi shi ma'ana ana ji mishi tsoro duk wanda ya zama to wannan shine ɗabi'ansa to zai zama to zai kai shi zuwa garin da Allah ya kare mu na ƙarshe kuma ibn mubarak ke cewa duk wanda suke cin mutuncin malaman su to ya sani ya siyar da lahiransa in an je lahira bai da komai ba abin da zai samu cikin siyarwa alamun nubala ya ce ba duk kuma sabidda magabata imam tsawi ke cewa suna girmama malamansu da waɗanda suka biyo bayansu cikin tabi'ai ma'abota ilimi da fikihu sun kasance ba sa ambatan malamai sai da alkhairi sannan kuma duk wanda ya zama sai ambaci malamai da mummuna abu fa huwa fa huwa ala ghairi sabil ba shi akan tafarkin musulunci ma'ana ya saba ma Allah ya saba manzo Allah bai bi tafarkin malamai ba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin allati nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ma'ana ka ce idan ya sai da lahirin shi kenan in an je lahira bai da komai wuta zai tafi muna fata Allah ya kare mu Allah ya karkatar da mu akan wannan mummuna hanya waɗanda an suka ɗauke shi suke son su raba al'umma da malamansu muna fata in masu yaran Allah ka shirye su ya Allah ka ƙara malaman mu lafiya ka ɗauka darajar su ya Allah ka ba su haƙuri da juriya akan batunci da ake musu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayen mu ka gafarta ma malaman mu dukkan musulman mu maza da mata Allah ka gafarta musu gaba daya Allah ka hada zukatan su waje daya akan kalman gaskiya ya Allah ka kiyaye mana addinin mu ka kiyaye mana ƙasan mu ka kiyaye mana shugabannin mu da malaman mu gaba daya ga dukkan wani abin cutarwa ya ubangiji ya Allah ka taimake su akan hanyar gaskiya rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين